بحمده ونفخه ونفخه بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما بريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسروا فيها ولا تكلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara durma wannan wuri a karatu na warko na watan Ramadan hijira shekara 1446 wanda ya dace da biyu ga wata na uku 2025 ina ga ƙarshen inda muka tsaya karatu a watan shekara mun tsaya ƙarshen suratun muzallu kenan insha Allah yau za mu hara farkon mudassir ɗan uwa muna ma Allah subhanahu wa ta'ala ko mu wa Allah godiya ya kaddara sakin haɗuwar mu a wannan lokaci don ci gaba da sauraron maganar su a irin wannan wuri na ɗakuna daga cikin ɗakuna na Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu cikin ramar shi ya samu cikin bayi da yake yantarwa daga wuta a cikin wannan wata na Ramadan Allah ya amfana da mu adaran mu harkon su ta mudassir بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر هو wannan sura tana daga cikin surori wanda an samu ganin wasu ruwayoyi kamar Imam Bukhari da wasu malamai suna zama ita ce farkon sa to amma ganin gama ruwayoyin wajen jamhurin magabata na sahabbai da 'yan baya wannan sura me yasa imam al-bukhari ko suke cewa ita ce farkon sarka sura ganin ya tabbata wajen jamhur abinda ke zahirin nasoshi na alkur'ani iqra ita ce farkon sarka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki lokaci lokacin nan ba shi da wahayi amma Allah tun sami san ibada yakan bar gida ya kebance daga mutane ta yi gare kira yana bautar Allah a wancan wuri kamar da ruwa ke babu wani wahayi babu komi iya kebance aka iya ibada Allah wannan wurare wasu kan ce a wai na tunani a musan da cewa garin Makka ba gari ba ne bana wanda babu sako gari na nan Ibrahim da Nabi Isma'il su ma shawa addini ne aka jirgita musu da shirka da bidiyoyi aka canza addinin na na ibrada na isma'il shi za ku gani wuri da yawa annabi ka ambaci mutanen makka ya ambaci wani ce dan wuta ne kuma annabi ba za ka rinko shi ba amma ce dan wuta ne me yasa ganin gari ne na addini akwai addinin annabi ibrahim a ganin annabi isma'il to za ka yi na manzala yana ibada yana ibada ko da a wannan wuri ba tare da bincike ba kai fiye da ibada dan kayan wahayi ne iya cikin wannan wuri sai Allah subhanahu wata'ala farkon sako ya yi da jibril ya same shi a wannan wuri bai san shi ba a surar da ya shi kuma hankalin shi ya tashi kuma ƙara tsoro ya kama shi ya rungume shi ya hurgi da kwarai ya su ce shi ya ce ikara ya ce ma'ana bi ƙare ni ba na fi karatu ko ni ba san karatu ba sa sai da mutanen makka ba su da ba su karanta musu rubuta illitire da illitire ta wani gane nan annabi sallallahu alaihi wasallam rishin karatu shi shi a wajen shi kamala ce kuma an kushi da hujja da annabin Allah ne amma kai ka zama illitire na kaka ce wani zama illitire ma'ana duk da wutar jahilci ne na kaka ce amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama illitire bai karantawa wata kamala ce tabbatar cewa manzuri daga Allah subhanahu wataala me ya abin mamakin ganin hujjar cewa wanda bai karantawa bai rubutawa amma ya zo da littafi wanda ake rubutawa da harfa abata ta sai bin wata alif lami ainihin duka ta nuna gane kan harfan da harfin wannan harfan ba inda aka koya mai su kuma su kan suna shaida babu inda ya wani karatu amma ya zo da harfan da ake rubutu suke karantawa da shi ya zo da wani littafi wanda ana karantawa kuma da mu'jiza cewa ya karubanci duniya masu jin karatun da rubutun da ilimin karatu da rubutu su kawo ɗin kuma tabbatar ka ke da shi a da masu jin karantawa shaida ce annabi ne daga Allah kiran ba tsarin wani bane ba daga cikin mutane ba zai tsara ƙarya tsari ne daga Allah kai ka subhanahu wata'ala kiran shi da yace ni ba sun karatu ba jibril da kama shi ya matsa shi ya take shi kara ƙarshe da ya nufi uku ya mai kalmar cewa ikara bismi rabbika allazi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq ikara wa rabbuka al-akram allazi 'allama bil-qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam wannan ayoyi annabi suka da yi yanzu farkon da mara jibril ya samu samuwa ya koma gidajen masu khadija ya same ta a hurgice cewa Khadija ina tsoron wani ina ma shi da nan ina tsoron wani abu same ni shi ya gaba ta ji aljini ne ba wani da ni haka zamani da zani ba jin haka ta ce kalla la ya tuzuka Allah abada ta ce Muhammad har abada Allah bai tuzuka da kai Allah bai barin haka ka tuzuka ka hauka ce la ta san Allah subhanahu wataala duk mutum ko Allah bai barin haka da Allah sun wata zamani ba ta ce bai wa wallahi karshe da nan ta ce muje to ya za a yi mene ne abu kawo kamar mene ne ta ce muje a ko ɗan'uwan ta warka an kulkinta ne ɗan'uwa ne aka sha ko ba ce gare ta ta ce muje wajen warka a makka shi ne wanda ya iya garin maka amma ya karanci addinin nasaranci ya karanci inji iya kan addinin nabi da salama da ya ilimi daga cikin ilimin littafi suka ta wajen warka bin nofal ta ce ka shura ɗan uwanka abin da ya gani annan sallallahu alaihi wasallam yawa warka bayani dalla dalla irin sifa irin da malaka jibril da mushi irin abin da ya gani da yaji haka yace ai wannan mala'ikan da ya zo wa Musa alaihi salam kai ma shi ne ya zo maka sai malaka jibril sai wanda da zai bi ilimi sai ya gano malaka jibril ne kuma ya gano wahayi da aka mishi yace ina fata a ce ina cikin ƙarnina lokacin da za ka bayyana in kawo an taimaka maka lokacin da mutanen ka za ta kore ka annabi ya ce a musulun jihu jiya da wani al'adun mamaki a ni za a hudu da garin magarin za kora shi iya ga ya za a yi a matsayin shi amini da ya maka tana takwai amini kowa da shi a nan salar salama a mutum ne yarda dai a garin maka ya ce ni a musulun jihu ni za a hudu da garin maka ya ce ai ba kai ba muhammad duk wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi ta amina adawa tabbas abin kwaje wa kare kenan sai kuma bayan wannan an ba shi dai wannan ɗan albishikin ba hauka ba ne ba mala'ika ne shi ke wahayi sai yanki daga wannan abu awayin bin wahayi sai yanki annan sallar kalama ya ci gaba da zuwa hira iya zuwa hira ya dawowa ran nan kuma ya ce ya huto daga hira kurin ya yi jura da hidi ba dama da hagu kun da ya kace ya ga wannan mala'ikan da ya zo mishi a ashara shi ne ga shi da tsakanin sama da ƙasa iya da mishi nan da ya sake riƙe cewa ya sake tsorata wani hashinan ruwa da ake kawowa cewa iya su kamar ya fado ko da kan dutse zai kasu gaban a wannan alam rashin farkon waye ne bai san ma me ake ni da shi farko al'amari ne ka yi samun nutsuwa ya samu cewa shi mun zan da kala su ba na wata'ala to a nan ne ganin ya tsorata to wannan ruwaya shi ne bukadaka ta musulun na kawo ta shi ne sai koma ya sake koma gida wajen ko gida wajen khadija ya ce a rihin da sirri da minu da minu a rihin a rihin shi ne besta gani ma a rihin besta gani wani abu wani imaki a rihin to shi ne bayan wannan ne sai aka kiraye shi wannan sura ya ta sabko ya ayyuwal mudassir ya kai wanda kallin liba Muhammad bin Salama um ba lokacin kunci ba ne ko tashi ba arzir kuma ka yi gargaɗi shi ma nan suke cewa nufi abin ikra wa usul bil mudassir annabi sallallahu alaihi wasallama an ba shi annabci da ikra an aiko shi sako da mudassir wannan shine magana kenan sai magana tabbatar da wacce wannan sura ta zo ne bayan yankewar wahayi aka kira shi ya aka fitar ya kai wani kan lulluba ko tashi da kwanciya daga lulluba fa an tun yanzu ka yi gargaɗi ba na ka isar da sako Allah daga nan ya kawace damar isar da sako Allah ke da kira zuwa ga Allah wa rabbaka fakabbir kuma ubangijinka zaka girma na ma'ana asalin aikin dukkan manzannin Allah ko annabawan Allah ana a ta dukkan masu kira zuwa ga Allah ana kiran bayi ne a sanar da su Allah su girmama Allah a gyara alaƙarsa da Allah duk shi ne aikin manzannin Allah to wanda sun girman Allah shi ya saka cewa Allah bai dace ba a gama shi da kowa ko kuni shi magana kenan girmama Allah kuma duk abin da ake ana nema ne a ba Allah matsayin shi na Allah wajen kaɗaita da ibada wajen bin dokoki ya ce a yi a yi a bari a bari ta haka yana ka gidan kuma ubangijinka wasu ya baka fafajin kuma ka tsarka ke tuwa nan a siya cikin kalma ta larabci suna kawo magana a amal a ce wani mace jini utiyar ma'ana wani mai mugun kaya ne ma'ana mai mugun aiki ne wannan kasar suna ɗaukar duka biyu cewa ka gyara halinka ka gyara ma'ana ma'ana mana ka tsarkake tuwa ka tsakanta hakika da wanda shi ma nake samun sharadi na ibada tsarkake tuwa dan a cikin sauran addini addinin mujus ma'ana addinin shirka ba mu dan tsakanta da tuwa amma musulunci iya buƙatar tsarkaka ta gangan jiki ta kayan da take jikinka da gangan jikinka ta inda kake ana buƙatar tsarki to ganin tuwa take tare da ka duk da kai ya ce ka tsarkake tuwanka kaga bai hada kuma tsarkake ayyuka tsarki zuciya da gaba daya to bayan wannan kira da Allah ya yi na girman ubangiji tsarkake tuwa ne wa muna sanin cewa a mutunci bai halitta sharɗin ingancin ibada sallah a samu babu nuna ko ɗaya a jikinka a wuri uku a wuri uku sharɗi ne ka a samu najisa a jikinka a gangan jikinka a tuhar da kai tare da kai da inda kake wannan sharadi ne in ka sani kai sallah babu sallah wannan babu sabani kan cewa sharadi ne illa sharadin an ce kana tile kuma kana da iko akwai mai cewa bi sharadi biyu suke sa ya zama sharadi ne na zama cikin tsarki ka san da najasar kuma kana da ikon gushe ta domin yakan yi uwa mutum iya kallon abu a cikin mara kewa na jisa zama da lafiya misali masu yin wutsari wata cuta ne kana kallon da zai ajiye maka yin ta ko ka iya rabuwa ta to a nan babu wajibcin babu sai ka yi saboda ya ke sallaka ita a cikin ka dan da aka ce a wata wa mutu ibada mata masu yin wutsari ai akwai namiji mai yin wutsari to na ka sama fiyo ai yin wutsari kenan da namiji da mace saboda yin wutsari wutsari bai tsayawa ko kashi ko mai ba a barin sallah arwalla za a yi a sallah ko da wannan abin na zama ba wa sallah to haka me iyawa kamunci na gaske da jikina kayi in wanki sai na manci sai ne sallah ko kuwa san ma bangan da bai na sallama na ƙare sallah sai na ga ashe jikina da najasa ka ji misali ko misali to wannan sallah da aka yi da wannan tasha kamunci sallar da aka yi da najasa ba a sani ba ko an sani aka mance sai bayan an sallama sallah ta mace hatta yan wa cikin malikiya suka kawo adafi lokaci to na kan malikiya a ƙa'idar malikiya suka ce maka adafi lokaci a kan kasar lokaci inda wajibi ne ko ba lokaci ka sai za ka magana jamhur mun yi ƙarfi najasa a jikin mutum bai gani ba ya sallah sai bayan sallama ya gani ko ko ya gani ya mance eh sallah ta kare daga baya gani sallah ta yi sai dai a wanke saboda gaba to yakan yi ina tsakar sallah ya gamsu a jikina to wannan yanzu dole in gusar da ita in na gusar da ita sai ta gama sallata in mai gusuwa ce sun misali annabi sallallahu alaihi wasallama iya sallar ruwa sun asabu sunna ta inganta sai ko ko abu dawo ta inganta mutane yana sallah ta sabai ko yanzu ka ga ya hudda kalmi shi ya ta gama sallah kasa annabi ya sallah ta da shi ba na bane ba iyaye ta kalmi iyaye ba ta kalmi duka iyaye kuma ya ce ku yi takalmi don ku saba yahudawa don su sun suka bayi da musulunci ba mu hana sallah a takalmi amma wasu ke kai ko yahudanci ne shi kuma yin cewa ba a yi shine yahudancin cewa ba a sallah takalmi shine yahudanci a nabi sai mata ku saba musu to nawa kina adadin ne saba iya sallah takalmi shi ko ranar sallah ya koma gidan yahudan takalmi ya ta gaba sallah sabai su ma su gudu masu a biyayya ce ba na da yayi ba nan da yake kun kuma zuwan da sai ba sallama yace rike da kunya sallah ya ga abin da ke baya kunya sallah ya ga abin da ke baya shi yace me ya doke ku kan kun takalma ku da sun la mun ga hudan mun ku ga kun nan ku kaudan mun ku nan yace ni dalilin da yasa na hudda nawa ina sallah malaika jibril ya zo ya ce mini a takalmin na akwai na gasa shi ne hujja ta zaba sallah ya ce gaban nan duk wanda ya zo masallaci ya diba kasar takalmin shi inda na gasa saboda sauƙin musulunci ba ya wanke da ruwa ba sha ya goge a kafin ta takalmin tana da abuwa na cikin takalmin da ta hulki tana da abuwa a kan takalmin jiki ta ba ya wanke ba ta ƙirƙirƙi a da hulki sha ya goge a kafin ma mu gane irin nau'in takalmin da ake goge a sana akwai takalmi mai lungu mai ƙorori kawai saurin bai goguwa ka ta ko kake a ce za a cikin rabe wata ko ga goge yana amma wanda yake shirɗi gare shi za a goge gogu haka za a yi ya ce mutu gaban nan duniya zai sallaci ya jiba kasar takalmin shi in ya ga da wani nesa ya goge sallacin kayan shi kaga a nan iya karanta da tsayarar sallar sallama iya sallar takalmi kuma ga dalilin buɗe nashi dalilin zata idan su masu aka yi kama ya saba ma Allah ba saba Allah ka ba sai dai aka ba su suna cikin aka yi aka yi ba su da kodi kuma ya karanta da mumi kenan wanda ya ga najasa iya sallah a jikin shi in yi hudda ta ko yadda sai ta gaba da sallah sabarin da zai ta isa damuwa da waman gaskiya magana shi ne kenan ganin ta a jikin da kun ka hudda kuma sallah ka cika ba sallah sauran amma idan ba ta hudduwa dole ka ce sallah ka je ka wanke ka damu to shi ne anan kenan umarni na za ka fitowa iya cikin wani fana tana ciki to sai baka fata shi wa ruju da fahimta kuma duk abin da ke da alaƙa da gumaka ka ƙaurace mishi ka ƙaurace kuma cikin kira ka sa a ƙaurace mu dukkan gumaka da wasu babban kiran nan da dawa kada ta Allah da ibada kar ba la ilaha illallah kenan kira ne a ƙaurace mu dukkan wasu gumaka kuma wala tamnu tastakbir wannan aya magabata sun samu tsakanin fasar da abin ya kowa guda dai imma ana nin cewa kakka yi gori ga wanda ka ba a kama alkhairi shi ma zai ya tabbata haramu Allah muna kashe wa ratu zakatu bilbilman wala azabo Allah ya kuma sadaka bilman wala azab kinan gori wanda wani tabbatar da mu ba ta sadaka yin gori ya ba da masaka da kai kenan bai ke gori to amma na ya daga kuma ana kakka yi garme garawa da Hausa karka ba da kyauta don a ba ka sama da haka inda ke manyan wata mutanen kakara ya su zo gari gidan wani dan wanda mai haifi su kaka za guda ko ka ce hatsi ta yi ta yi ta yi hatsi ka tabbatar da wani wani kaza abin da ka bada iya kaza nawa to irin wannan shi aka hana kai karka kai wani abu kaɗan don mutum ya baka da yawa to amma malamai na cewa idan ka san mutum ya kama garawa ɗayan biyu ne an har ka san ba ka tsara su ba ka eh da man kasan ai zabba ba kama da bada da kama ba tsari ke so kuma ka amince ka kiyale kai ka manta ba ka fata baka amince ka kiyale ba ta ka amsa ka bashi abin da ka bashi akalla ka bashi dai akwai kuma tsara mishi amma shi kai ana kai magana kenan an hana kai an hana kenan yin kyauta yin ka garawa a cikin hausa ka ba da kaɗan dan a baka da yawa wani radduka fasado kuma za an gaya mai cewa haƙuri da ake da'awa ne irin abin da game da shi aka sanar cewa ka yi haƙuri saboda ubangijin da aikin allah ne kuma dole a ji muni dole a haƙuri in ba haƙurin tabbas ake ba zai yi ba ko a da ko a yanzu ake da'awa Allah ce fa idza nukira sunna ko فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير
na'am yace fa idza nukira fil naqur idan aka yi busa a cikin kaho in wannan magana kaho kaho kaho ne kurin ruwa ingantatta ruwawi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce yake ce masahabai wa kayfa an'u wa sahab al-qalb mutatun li qalbihi yantazir al-izn dan ake cewa sai ina zan shantake ma'ana in samu nutsuwa alhaliwa tiribe kahon kahon wa iyana a bakin shi kahon da za a busa kowa ya mutu kahon za a busa kowa ta shi ba tiri iyanan ba a gaba za a yi shi ba kuma tun da mala'ika sarafi wanda aka ba kulawa da wannan kaho kuma gana ta canan kawon tuni wa iyanan a bakin shi ya karkata iya jiran uzinin busa ya busa kuwa wanda wannan allah ya kaddara lokaci komi da komi duk a kare hayanar duniya can dai za a ƙarshe shi zai busa na yan wa mutane mutum fitar na tunani irin ɗan adam haka tabbata tashin kiyama suka misali ko za a yaƙi ne ko na ana mace-mace ne ko da wani alloba za a yi ko ana nan ana yaƙi da a ƙare ba haka ba da mun Allah yake ba ruwan Allah da yaƙi a mutu aiko da alloba ita kiyama in ta yi in kun cika duniya da yawa gaba ɗaya kuna zama guda ne kuma nan sallar sallar ke cewa wai kiyama za ta zo ana tsakar shagali ana tsakar haraka manzo da zaka san arabi ke wata da mu kai karuwa ne yace ana wani a kasuwa ya aure ya yi me dan ya yi ne ya haka haka ne yace wani ya zuba wa kuma shi ruwa zai sha ana tsakar shagali ne sai ta kwara shikenan ba wanda da ka ba na jira minti kaza ka hada ala kuna tsakar shagali kun za a ji kowa bai nan illa ka yi nazari alama kaza ana alama kaza rana kaza kai wannan sanar alama rana wannan wasu dabba za su wani ya cikin shagala ya gaba kun da cikin ya ce ko labari ne kaza kaza ko ina ake ji kaza eh kaza da kaza kaza ne haka za a yi ana wannan hukunto ana da labari kaza kaza haka za ku zo kora la ta tukum illa baqata Allah ba ta zawa ya kora ba magana shi ne za ta kora ne kora kai wannan da yake mun kace mai hankali kada harkoki su shagaltar da kai kan abin da yake gaban ka na neman sanin addininka na tabbatar da addininka kulawa da ibadarka kada wani haraka ka ɗauke ka ka yi saka cikin ibadarka saboda wani haraka yadda ka zo duniya ana yi dama kuma za ka bar duniya ana haraka a cigaba da haraka in za ka bai shi izina ka gane ka yi ta kanka yau aka je makwanci bin yau na garo ka gani mutane suke kagara an ji ba na samu dogon dogon aiki ba a gudu da wuri ba ka gani ana fi mutum eh wani suwa ne ana haka wani makaji wani mahushi zai mutu aka jima an gwada ma gida ma zo ta sai shi zai haraka zai ce harka shi zai ya gama ya ma bata da lokaci ya tsara ba maka wani abu ba ya ga da hada ka gama kwanta yin da karama ka tanga shi a tsare wani kowa ma a kare a wuto sai ka suna ka samu samu kadan sai kadan ana ka tanga duk ana zurawa ana zurawa ana zurawa ina za a ci gaba da haraka an binne ka na ka kenan kai ta kanka kuma kai ta kanka haraka ka zo ana yi kai ko ana yi za ka ce kuma ana yin ta Allah taimake mu yace da haka yana nuna ce za a yi wannan busa ta kawo kawai su iya nan annabi ce zaka take nan na ce ina zan samu nutsuwa ni ne cikin wannan halin ina jiran wannan abin da yake jira Allah ya samu da imani dan wannan ana wannan busar kawo to kai dan uwa a ce ma nan suka dubu za a busar kawo kai za ka jira ka me mun ji kai ko ko zo me ba fi a busar kawo da kamar yanzu duk da ne ko na baka labari yanzu ne an ji wani labari to da kira mu da sun a shirya zai zama cikin hatara shi ne ko da ba za a musu kawo yanzu ba kai da iyaka mutane ba ba ta lokaci ka kare yace Allah ya ce fa idza nuqda fil naqur fa zalika yawma izin yawmun asir Allah ce wannan rana da za a buza ƙaho ƙwarai rana ce mai tsanani yake gaya maka irin suwa alal kafiri na gairu wasir kuma ga kawurai ƙwarai rana ce ba mai daɗi ba mana mai tsanani ce yan wajen da cewa Allah subhanahu wata'ala yakan ba wasu bayi masu imani ya sauƙaƙa musu tashin hankalin wani kiyama duka kamar zaman sallah guda ta farilla guda Allah ya sauka bayi wani ya dace da halin mutum zuwa mutum a takaita maka abin amma wani ma abin Allah ce abin mai tsanin da suke ne Allah ce gaba ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهبه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر
zarni wa man khalaqatu wahida na Allah subhanahu wa ta'ala kalmar ta zarni ma'ana ta wa'id da tahdid akwai tsoratarwa da wa'idi game da wannan bawan Allah cewa zarni wa man khalaqatu wahida dan wa kamar da dukkan annabawa suke gamuwa da wasu manya masu hujjaji a cikin gari su zamanto gaban adawa da manzannin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da irin wannan ci gaskin ta adawa wannan sananne a garin maka wani da mutum mubira wanda duka malaman tarihi za gani haka za gani shi ne to wannan bawan Allah shi ne a gaban wajen adawa da musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin da wani shi ma suka ce ma me ya suka ce da Allah ya aiko ya aiko wani jima akan matsayin manzo na Allah zuwa ga duniya a garin maka shine mutum ne abin girma garin maka za ka shi ne a gaban adawa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne na rage labari kan shi Allah ce zarni wa man khalaqatu ila mana Muhammad ya ba ruwanka ka bar ni da ni da wanda na halitta shi kadai a cikin wani ba ko ba iya ba komi haka Allah shi kadai zai duniya waja'altu lahu malan mamduda na la ya adabi ya jero irin nima da yawa wani ba wannan shi amma a kan haka ke malamin yanci ya ce shi kadai ni kadai mana shi kadai na da tushe shi shi kadai zo duniya kuma wanda alfa lahu malam mamaduda na sa mai duri na bashi dukiya mai yawa da Allah bashi iya Allah bashi dukiya da maka na bashi dukiya mai yawa wa banina shuhuda kuma na bashi iya duk wani babban majalisi mutum mai iyali mai fami iya manyan shi ko irin su irin su walid halid kai irin su su ba ga su daga cikin manyan shi sanannu a cikin garin maka kina da bashi iya a nan da mace ba su halarta dukkan wurin zama akwai nashi wa mahaddu lahu tamhida Allah ce na shi kuɗa ne dukkan nau'in dukiyar jin daɗi Allah ne komi ga lafiya ga kuɗi ga iya sun mai rasa mawa al'azim duk da wani abin da bai Allah ne ma ke ba kada mutum da koshi mutum adam bai koshi dukiya zai kushe zai kushe da alkhairi zai kushe har da abin Allah da namiji neman tsari yake ba lake kalla nan tsawatarwa akan ko kore wannan abin da yake buri na a ci gaba da mai haka Allah ce innahu kana li ayatina anida wannan bawa game da ayoyinmu mai tsageranci ne mana mai musu bai yarda da ayoyinmu da ai da gani ya ture fa ulmu sa'uda za mu gama shi da azaba mai hawa wani kullum da giran hawa ke bai raguwa yawa ta kullum sai da gidan zaka zaka saba a ita kullum da azaban sa'ada azaban kiyama karuwa take sama take kullum ba ta raguwa tunan Allah ta inna fakar wa qadar nan me malaman tafsiri ko tarihi ke kawo me wakana wali ya samu dama ya je iske annabi sallallahu alaihi wasallam iya karatun qur'ani kuma ya tsaya ya shurara da kyau bayan ya shurara sai ya zo wajen matsiga ko wajen majalisun ƙwarai suke ka'aba da su ce kai kuna cewa muhammad matsayi ne wa ya taɓa ga yayi wani abu na tsayi din na matsafa kun ce mahaukaci ne wa ya taɓa ga yayi wani abu na hauka kun ce waƙa ce tuni na san dukkan tsarin waka ya ce wallahi maganar muhammad akwai daji akwai abin birgewa ina da halawa da talawa iya da ga daɗi ga abin birge a jikinsa ya ƙare wannan bayanin sai jiwa sai ta gida yanzu abin tunani abin da yake an zai baka rabu sai da ka abu ya kare mutum Allah ka fi ya kai kare ka sai ka fiye da baka da mutum da kai shi ne ya ga wani wani abu akwai matsala abin suke a dawo da shi akwai matsala haka ne yanzu sai aka ji aka ba wannan lokacin da yana magana wannan babban abokin Abu Jahl bai nan aka ce Abu Jahl ai abokin na kawa ya kusa karkata Muhammad ya kusa jiya da shi in kuwa aka bari wani ne mutum da garin maka to an kare ya ci kowa kenan ta kubar ne kubar ne abuja ya yi ce gidan wali ya zama na ya bace ya ce ya ba haka haka suke mishi lahiya ka ce na lahiya na yi labari an ce min wai kai ma za ka muhammadu wai kai ma ka ɗan samu wani abu za ka je zama wani abu wajen muhammadu ka za ka muhammadu ka samu wani abu bayan kwarai shawa sun tara maka dukiya ko an ka tsufa ko bi su ɗauke ba kominka an yi taron dangi an tara ba komin komin kuma an ce wa zaka muhammad ashe na biya kawo da wuya cewa wa an tare da dukiya za a tare da kudi zai muhammadu samu na abu ya ce mata yi sai ya mutu aka zo buɗi gasta su ya ce na ji kuna magana ni za a ce muhammadu ya ma wani abu ni zan ma wani abu ni na riba ba zai to kai zama wale ne mun shi dai kai zai mai mutu to gamu mai mutu muhammadu mai mutu shi to annabi Allah ce innahu fakka ya tsaya ka jiwa kaga da kan jado ce ba maganar mutum bace ba maganar aljini bace ba akwai daɗi ba duk ya kare ko to yanzu an amina sun ce to yanzu amina magana to kai wali me mu dai mamu me mu dai qur'ani shine Allah ce innahu fakkar wa qaddar ya tsaya yayi tunani yayi tunani zani wai ba da jawabi akan qur'ani ko wannan nan sallallahu alaihi wasallam shi ne sanan ya tsaya yayi tunani amma wa ƙaddar ya ƙirƙira maganar da ba ta gaskiya ba alatar faƙutila an tsine mai albarka an tsine mai albarka kai fa ƙaddar ta yaya yi wannan ƙirƙirar ƙarya ƙaddar magana wani babu shi ka hudi alatar sun maƙutila allah ta take mai do maganar tsinuwa tsinuwa ta tabbata kai shi kai fa ƙaddar ta yaya ya ƙaddar wannan magana abinda ba shi ba sun manazar ya yi tunani ya tsaya ya jiba duk ya jiba mai zai ba da amsa sun ma'abata wa mata ba da bai shirya ƙarshe ya gama huska ya kama ya gama huska ya ba da rai sun ma'adaba wasu ba ya ba da baya mena ya ba gaskiya baya ya yi girman kai akan bin gaskiya da ya gano da kai shi ba magana mutum bace ba ba bokanci ba tsaki amma yanzu girman kai ya ɗauke shi matsayin babba a gari su ne manyan masu kudaje a gari me yake suka ce faƙar ku ji abin da abin da kuma hudu ba faqal in hadha illa sihrun yu'ta mu gaba da kuma ce wannan abin gaba ɗaya na Muhammad ba komai bane tsahi ne shi ma da ya samo a yan farko a wasu magabatan cikajiwa shi ne ce ba magana mutum ba a yanzu ya komo a magana ce tsahi ne shi ma yi kusa wanda aka samu daga yan warko in haza illa ƙaunin basha yanzu ya komo ya ce ai wannan ƙur'anin ba komi ba ne ba kurin magana ce ta mutum ba ta allah ba ce kaga bishin rubu kenan allah ce sa'usu ne sa wannan bawa allah ce barci za mu shigar da shi wuta da suna saƙa sunan wuta ne wa ma adraka ma saƙa kaji ga maka waye ga maka ma Allah girma abu waye ga ma abin da ake cewa saka saka ne takarba wa Allah ka san me sakar yace la tubqi wala taza ai sakar wata wuta ce wanda ba ta bar ba ta barin komi kuma ba abin da yake saura in ta kama za ta babbaka shi gaba daya lawahatu lil bashar kuma ita wuta sakar tana kona fata tana canza fata tana canza ma fata da mu ƙarshe za ta cire mata gaba da ku to wannan wuta Allah ce alaiha tis'ata ashar
عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر
عليها تسعة عشر وتا التي يسني وسم ملائكو ما سكر kula ko gadin wuta mala'ika goma sha tara haka Allah kunne ce mala'ika goma sha tara ya ce wa ma ja'anna ashaban nari illa mala'ika ba mu sanya ba wasu masu gadin wuta mala'iku ne Allah ya sa masu gadin wuta kuma ita wani mala'iku ne da filardun shidar la yasun lama a manan wasu al'ummar mala'iku ne manya filardun shidar masu kabrin jiki kun masu kaushin hali wanda su su maka azaba shi ne ibadar daɗi suke ji su maka azaba su maka bala'i shi ne cin wa Allah abin da yake so eh gilatu shidad to su ne a sahabar nan Allah ce ma ja'anna ashaban nar illa mala'ikatan ba mu sanya masu gadin wuta ba sai mala'iku na musamman Allah ta وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا wannan bisa Allah ce shata da Allah abin da suke yi yace wannan adadi ma da Allah ya ambata shatara Allah ce yayi haka da ya zama to fitina jarrabawa ga bayi balle da kafure sai kuma da kace shatara ma gwada mutai shatara za ta a kuma asir da shato to shatara ni ma hai maganin goma kai rike tara na to ya tafi jiwo Muhammad ya muku barazana ya muku barazana wanda malaika wai ya tarawa yi wani mai lai da goma nan wani yake na wuyo yan muta amma mun shiga eh mun malaika ta tara shi da maka Allah ce dan Allah ce wannan adadi da Allah ya bata fitina ce jarrabawa ce ku ga adadin makanin me mashakar gaba daya a'a haka Allah ya saka Allah tsara kai kuma rikin sanin me mala'ika wani yana magana a wani mutum makaranta mala'ika annabi ke ba labarin cewa Allah subhanahu wata'ala ya ban uzini yace Allah ya ban uzini in ba ku labarin wani mala'ika mala'ika guda daga cikin mala'iku masu ɗauke da al'ashin Allah yace abinda aka ce ga ba duka tsawon shi girma ba yace abinda yake tsakanin hatar kunnen shi wannan da ka haɗa shi auna naka ya kai daji guda tsakanin hatar kunnen ta ka haɗa shi nisan da tsakanin girma a tsakanin ce tahiyar shekara ɗari bakwai tahiyar shekara ɗari bakwai kurin tsakanin wata kunne shi da kawo da shi da zai abu na ba girman jikin da ɓawon da ƙasƙasa wani mulaka ɗaya ne ya ce zai ce mulaka wata tara kaza kaza Allah ya ce ba mu sanya ba adadinku sai dan fitina lillazina kafaru ga wasu kafirce ma Allah a lokaci guda yastaqina allazina utul kitab su kuma ɓangar masu matsalar kitabu su ƙarin ƙini na me zai kawo wa su wannan mukawurai a masu jarrabawa su kan yi duka ba mala'ika shakar ne a amma su amla kitabu masu ilimi ne sun karanci adadin masu kula da wuta shakar ne a wajen sama a nan za su ƙara ƙi balle wasu ka damu kaɗin suka mutu alamun salam wasu ka yi musulunci ya da kitabu kenan za su ƙara nutsuwa ashe muhammadu manzo ne na allah da su sun karanta littawansu matsara mala'ikun wuta mala'ika goma sha tare kenan su ji haka ya wuto daga muhammad ta sarama iya tsara musu ya ƙini a kan imanu na su da sunan nan wutu kitab da ya ta ƙirin da wutu kitab don masu wa'in da kuma ta su ƙara ƙini nan masu imani daga cikin su ƙara imani wai da dadar da biyu na amunu imana kuma masu imanin musulmi su kuma imanin zai ƙaru ta ga cewa to ga wani addini ban a sha wani Muhammad ba labarin Muhammad ba shi kadai ba kahin ma yazo a sauran littattafai a sauran inji wannan labarin da ya bada hawanta suke izgi da shi ina wannan labarin akwai a saura akwai inji wannan yana kara masu imani imani zan ko fitina ga kawarai mushrikai tsarin samun yaƙini ga alal kitab tsarin imani ga masu imani ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون kuma yin haka yana kore shubha mai dan ma kokonto mai iya iya dan dan iya dan manzon Allah dai mai dan kokonto ma ada sai a wani abun zai doke musu wannan kokonto tunda yanzu din ma da kai dardar yanzu abun da karanta a littafin da kuma kai imani gaskiya ne gashi annabi ya ba labari labarin da ya bada ya daidai da wancan take yanzu shakka da ita za a doke mu wannan shakka za ta gina kokonto yana a ɗauke kokonto ga waɗanda aka ba da tayi da sauran masu imani masu rauni wannan labarin zai ɗauke mata shuba da kokonto gaba ɗaya kuma wale ƙulun da zina ke ƙulubin marazin wani kafirun ma za a radar na wabi haza masana a lokaci guda su kuma waɗanda suke da cuta ta rashin imani na marar babban yawan ba babban rashin imani sai da suna tsaye na munafukai ne ba mu don munafukai kowa ya imani munafukai a madina aka same su a makka ba mu namuki in ma kawuli kan dariya ko musulmi kan dariya a madina ne aka sami gida uku musulmi kan dariya kawulai kan dariya kuma da munafukai amma a makka babu haka maka ɗayan biyu ne ko musulmi ko kawulai duk da cewa a yi imani cewa masu imani a makka su a kira musulmi idan wa kalma ta musulmi ce take ɗaukar wata ma'ana daban ko wanda kai wani musulmi ne kalmar mummuni ce take da yauni wannan abu da take da alaƙa da zuci a wajen Allah duk musulmi mummuni ne inda musulmi ne ba zama mu a wajen mu duk wanda kalmar shahada iya nan musulmi zuciyar shi Allah wa ala amma musulmi shi a wajen mu a wajen mu amma a lokacin da shi a karan kan shi ya san shi mene ne ku gani shi ya san mene tare ki da mu da gaske ne ba da gaske ba da shi ya sani amma mu a wajen mu iya na musulmi iya na musulmi amma a zahirin nan amsali annabi ya zo ana raba ya raba wani abu sai hana wani sun sabai wannan ya rasu da ka ba wannan wannan kuma ga mai imani ne yake ko dai musulmi a wani musulmi dai ko musulmi dai ya shi ka ya su da lamu mu'mini ne ta ko dai wannan ko dai musulmi dan magana imani abu ne mai halaka mutum shi da kai sai dai ina kyauta san wani na mu kyauta da musulmi ne mu'mini ta huta ina mai zato ga kyawun da tuwar mu'mini ne amma yankewa ba naka bane shi wani abu da yawan kana a damashq ne a tsakanin abdullahi bin mas'ud da abu mutum da kaulani shi abu zama kamar ya ga annabi ba ma ta annabi ya je musulmi amma bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba abdullahi bin mas'ud sahabi ne kuwa sani ibn mas'ud iya ga cewa mutum ya shi mummuni ne kamar ya tsaka kai shi kenan bai kamata ba ka ce kai mummuni ne kai musulmi ne abu mutum ya ce a da yazo ana tattaunawa ibn mas'ud abu mutum ya zo mutum ya ce a yace ibn mas'ud ni mummuni ne kai mummuni ne idan zaka kaga aljina ne yace ani dai an suna sun mummuni musan abin da Allah zai yi ga azaba ba amma an sa dai mummuni to wala bai ne kuma haka abin ya ga yake kama hujja cewa mutum sai shi mummuni ba mummuni ba idan mummuni ba shi da ibn mas'ud yayin in kai ga ga mutum na kaulan kenan kace kai mummuni kenan ka zama dan aljina ma kenan yace a ba san ba aljanna ko abin da Allah zai yi amma ni zai mummuni sai iya sai ba ibn mas'ud hujja dole ya rada abin da yake faɗi da zama tambaya bin mas'ud annabi yana rayu a garin madina mutane kala nawa ne na'am yace kala uku ne dawa dawa kawuri mummuni munafiki yace haka ne to kai da kamar kake na'am eh yanzu kike da yanzu ne dole ba da amsa da kai shi da cewa bai da bai da bai da gaskiya wannan yaro wani abun da ya shi hujja kenan mumuni mumuni ka san kanka mun mumuni eh ka san kai mumuni ne wani musani ba amma mun zama cewa wani mulki kyawun da mumuni ne amma bin mu yankewa ne dan annabi annabi iya karar cikin yaki nan ta tarba an yi kare yaki wasu mutu zan ce sun shahada sahabbai ana tattar gawa ana bin gawoki ana wani fulanin shahid ranar shahid wani shahada alhamdulillah wani shahada ana musu barka sun shahada sai aka zo wani wani shahada annabi ce la kan da nan shi abisha da ba na gashi a wuta dan wuta ne dan wuta ne ne kagin karshe annabi ya ce na gan shi a wuta kan wani gwado ko zane guda da ya tsakanin libitar mali ni ona abu da kare jama'a na gan shi a wuta wani ana cikin yaji ko bukhari kuma kun tsaka fata sai sabbin da ta rasu ka wani ya rubuta ya kafe bala'i ya fara cika horewa ne annabi ce dan wuta ne dan wuta abinci dan wuta ne kawai yayin da shi to na abu da annabi wadi akwai sun sabe ce ni kuma ne ka bin wannan mutumin duk inda ake bin warwar ta bisa kamar jarida ya ga me za a yi shi ya sa annabi ya wani bana banza annabi wadi mutum ne amma a zahiri mutum ne mai ya kashi kahuri amma annabi kashi mutum ne annabi annabi Allah ne an ga ni cikin labarin mutum ne ba ba zabi ya ce nake bin shi duk inda aka yi cikin hawaƙi nake bin shi duk inda aka yi na shi dan ga me zai yi sai can ana aka bige shi an bige shi ga shi a bige kamar ya mutu sai ta rasu lana bawan Allah ya mutu annabi sai bai mutu ba bai mutu ba sai annabi sai mutu da zai suka ko ta koma mu koma iyalin washi bai mutu ba shi sai muna kallon shi ta an jima sun sai dauko kibiye shi tsida sun sai hauta kullu kishi kishi annabi ya ashhadu anna rasulullah annabi da nace ni manzo ne na Allah Allah ba shi da bari saboda ba ba yake gana kai ba baka cewa wani mummuni ne sai amurka ce ba malaka mai cewa wani musulmi ne kuma nan kyawun da wani musulman kware ne amma wani mummuni na aljanna ba naka ba da kai ba san ka ba kai ba baka san ka aljanna ce amma mummuni ita ni na imani ni na da bare ne kuma ilahi ba da kuma sai wata ruwaya mun kala nan wani boka biyu mun kala nan wani cikin yawo da wani din na ne ma da zai kawo ko don ta shi mummuni ko kawo ne kuma ba gaskiya bane ba ba gaskiya ba da wannan ruwaye ba ta fata ce a tsarin ganci kowa san kan shi a takaice dai Allah ya wani tsarin yace dan su masu imani a ɗauke kokonto ga masu imani ka Allah sa mata ta Allah ya ƙara ya ƙara me yake cewa a me yake cewa wadda kullu zina fi qulubi al-marad wal kafirun ma za arada Allah bi hada masala bayan wancan imanin imani ya karu ma'anar ta karu su kuma masu cuta da rashin lafiya da sauran kaure kan kariya to karshe za su ce ma za a rada Allah bi hada ma ke da dalaki ne ka mu sare wani malaka ta tara ne ba da kawo suna haure ta tara kaza to abu su a wajen kuma kawo ma kalmar sha kaza tara sai ga abu ne me me bai da shi me bai da shi ma masu rauni masu cuta da imani to Allah ya ce dai kazalika yudullahu man sha wa yahdi man sha haka Allah ke buga irin misalai ya shirye batar da wanda yake so ya shirye da wanda yake so وما يعلم جنود ربك الا هو kaji kamar mun ma ta sha tara ta su ba su malaku su kana sha tara wannan Allah ya ambaci ma da mutane sha tara amma maganar mala'ikun Allah Allah ce babu wanda ya san adadin rundunar ubangiji ma'ana yau mala'iku Allah kadai ba wani sai mala'ikun ba Allah ba misal annabi iya cewa aqatis sama wa faqqa laha ko haqqu la an ta'id ma fiya mawdi arba'a arba'a sabi illa fi malakut sajda wa rakia ma'ana da ruwa ta inganta matsalar ta daga cewa sama ta yi ƙara duk girmanta nan ƙara na matsuwa ta ƙas ƙara na matsuwa abin ya mata yawa ya ce me yasa matsalar ce duk girman sama babu wuri did wanda yake ba komi da za ka ajiye a hudu a wurin wanda yake ba kowa sai ita take take da malaka daga abin ya mata yawa ta yi ƙara ce mace ta cancanta ta yi ƙara na biyu to duk girmanta babu wanda ba mala'ika annabi sallallahu alaihi wasallam da yake Isra'i da Mi'raj Mi'raj da yake yake cewa ya ga Baitul Ma'mur wannan wani daki ne kamar zaman Ka'aba ne a duniya shi ko a can sama yake saman bakwai yake Baitul Ma'mur manzo Allah ya ce na ga Baitul Ma'mur a kullun ta Allah mala'ika dubu saba'in ke shiga su bauta ta ma Allah su huta ko su huta ba su ƙara dawowa sai wasu kuma kullun ta Allah dubu saba'in suke shiga su huta tun da aka yi shi kuma tashin kiyama haka za a ta yi ta ka ce yau mala'iku Allah babu wanda ya san adadin mala'iku sai kai Allah Allah kai san kai shi wa ma ya alamu dunu da rabbik illa wa ma hiya illa dhikra lil bashar wannan kuma da kai labarin mala'ika kaza zai kaza wannan kaman wa'azi ne tunatarwa ce a ga akwai wata halitta ta mala'iku na ganin kamata mu tsaya Allah kai shi gobe insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته